بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau lahadi ashirin ga watan zulhijja hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin wanda ya daidai da ashirin da biyar ga watan march shekara ta dubu biyu muna karatun sahihu muslim a cikin kitabul jana'iz muna ƙarshen babu salati alal qabri babin da ke bayani akan ya halatta a je a tsaya a yi wa mamaci sallah a kabari in ba a samu damar yi mishi sallah ba ko kuma an idar da sallar sai wani babban limami ko wani malami babba ya iso wanda ainihin yake da bukata akan ya tsayu to sai ya ainihin tsayu ya yi sallah din a ƙarƙashin wannan babu bukata a ciro gawa daga cikin kabarinta kenan dan ba a yi mata sallah ba sai a tsaya a gefen kabarin sai a yi sallah amma in ya kasance ba a yi wa mamaci wanka ba har aka rufe shi to sai a fito da shi daga cikin kabarin dan a yi mishi ko kuma ba a sa mai likafani ba sai a fito da shi domin ainihin a sa mishi likafani din وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار قالوا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وقال أبو بكر عن شعبة عن أمر بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال عبد الرحمن بن أبي ليلى ونما لمين تكين تابعي يتي كان زيد يكبر على جنائزنا أربعا wani malami mai suna zaidu ɗan arkam daga cikin manyan malamai na fikihun sahabbai ya kasance in an yi mana mutuwa yana kabbara hudu ga sallar gawanmu wa innahu kabbara ala jinazatin khamsan wata rana sai yayi wa wata gawa kabbara biyar a sallah fasa'altuhu ni abdurrahman sai na tambaye shi ala gafata malan ka saba yi mana hudu amma yau kayi biyar faqala sai ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yukabbiruha manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya kasance yana yin ita ma biyar din kamar yadda yake yin hudu din jama'a mun gane wannan wannan shi ake kira ikhtilafu tanawwu to ya kamata mutane su gane me ake nufi da ikhtilafu tanawwu wato sabani ba mai karo ba amma sabani mai nuna nau'antaka ya halatta a yi biyar ya halatta a yi hudu ya halatta a yi fiye da haka har zuwa tara wanda ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda muka yi bayanai a jiya cewa ya zo ka karanta littafin ahkamul jana'iz na al'allamatul muhaddis almarhum muhammad nasiruddin albani rahmatullahi alaihi za ka ga halaccin ka yi kabbara hudu ko biyar ko bakwai ko tara ko makamantan haka wato dai tun daga hudu za ka iya kaiwa biyar insha Allahu ta'ala to kamar yadda muka faɗi a jiya kabbara farko za a yi fatiha da sura kabbara ta biyu za a yi salatin annabi sallallahu alaihi wa sallama kabbara ta uku za a yi addu'a ga mamaci kabbara ta hudu za a yi addu'a ga mamaci da sauran mamata da musulmi masu rai da matattu sa'an nan kuma in za ka ƙara ta zama biyar ta biyar ɗin sai ka ƙara da addu'a ga mamaci musamman in za ta kai shida sai kuma ka juya shida kuma sai ta zama addu'a ga sauran mamata in za ta zama bakwai sai ka ƙara da addu'a kuma dai ga ainihin mamaci in za ta zama takwas haka wato duk sanda za ka ƙara ɗaya to sai zama ɗaya ɗin nan in za ka ƙara akan hudu to ya zan addu'a kaɗai za ka yi wa mamaci cikinta in za ka ƙara biyu sai zama ɗaya addu'a ga mamaci ɗaya addu'a ga sauran mamata gaba ɗaya da masu rai haka har zuwa tara ɗin nan haka kamar yadda muka ce wajen wanka aka ce uku ɗaya wankan tsarki na biyu wanka na ainihin sabulu na uku wanka na ainihin ruwan turare to waɗannan ainihin wanka da za a yi guda uku in za ka maimaita ya kai biyar to biyu sai ka ainihin yi na huɗu ɗin nan sai zama wanka ne na sabulu na biyar sai zama wanka ne na turare in za a ƙara ya sake zama bakwai sai zama na shida wankan sabulu na bakwai sai zama wankan turare haka kwatankwacin yadda za a yi ina fatan jama'a sun gane to shine yau sai shi wannan malami ya yi musu biyar sai ce ai annabi ya yi wannan to ku gane jama'a ba ka iya cewa kaza in an yi daidai ne kaza sabanin shi in an yi daidai ne sai in kana da nasi in ba haka ba ka yi wa annabi ƙarya misali kar ka sake ka ce wanda ya jilsatul istiraha yayi wanda bai yi ba yayi kayi kuskure a'a wanda ya jilsatul istiraha ya dace da sunna wanda bai jilsatul istiraha ba bai kyauta ba mun gane wannan don me ya tabbata kadai annabi jilsatul israha ne yake yi babu dalilin da ya nuna annabi yana sallah babu jilsatul israha don haka ba za a ce da wanda ke yi da wanda baya yi duk sunna bane amma kamar nan sai a ce da wanda ke kabbara hudu da wanda ke kabbara biyar duk sunna ne to amma ga salafiyanci bari ka ji yadda salafiyanci ke fitowa in kana cewa guda hudu kadai to kai kuskure domin ka rayar da wata sunna kenan ka kashe wata shine fa'idar gane ikhtilafu tanawwu yau kai wannan nau'i gobe kai wannan nau'i ku karanta majmu'ul fatawa al-kubra ta ibnu taymiya da littafin nuzalul abrar fi salati ala khairil fi salati ala khairil anam na ainihin siddiq hasan khan duk waɗannan in baka samu wannan ba samu littafin sifatin salati can inda yake magana akan fa'idojin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama duk abin da aka ce annabi na yin wannan kuma yayi wannan wani lokacin yayi wannan wani lokacin yayi wannan in kana cewa ɗaya a halin kana da ikon yin ɗayan to ka aikata abin da ake kira bid'a misali a ce kira'a ka iya riwayar warshi ka iya riwayar hafsu to yau kai wannan gobe kai wannan in kuwa ɗaya ka iya ratto ita yin ɗayar amma ka iya wannan ka iya wannan to yau kai wannan gobe kai waccan yau kai wannan gobe kai waccan wannan lokaci haka ake yi shine rayar da abin kenan kaya aiki da sunna a bisa yadda annabi ya yi ta idan yanzu nan zaka iya yin hudu zaka iya biyar sai zan kai sai ka ɗauki hudun rak kana yi har ka mutu ka dace kana sunna amma ba yadda annabi ya ba don haka ku kiyaye jama'a wannan shine ake kira salafism salafiyanci shine ba za ka yi aiki da sunna ba sai yadda shi annabi ya yi shine ma'anarta jama'a mun gane wannan da kyau in ba haka ba duk wani dan bid'a zai samu kofar shigowa yanzu salafiya sai su ce to Allah ya ce aiwa annabi salati to da sahabbai suka je suka tambaya annabi ya koya musu to wannan salatin shine kadai salati duk wani salati in kai sai su ce ba be ba dan haka ga malamai suka kuskurantar da mai risala ƙari kawai da yayi da yace warham muhammadan wa ala muhammadin malamai suka yi ca akan shi tun daga malikiya har ƙasar wajen malikiya su abubakar ibn al-arabi da irin su ainihin imam nawawi a cikin al-azkar suka ce ibnu abi zaidin al-qirawani ya ci gyaran manzon Allah kalma fa da suka faɗa kenan dubi suka ce yayo manzon Allah istidraki ibn al-arabi ya maganganu mun fahimci wannan ibn al-arabi ya ce ainihin wato yayi wa mai risala yayi wa annabi istidraki wato yanzu da annabi ya tsaya akan Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin innaka Hamidum Majid to shi da yace warham Muhammadan wa ala Muhammadin yanzu annabi da bai kawo warham Muhammadan ba ya rage mai risala ne ya cika ku duba in ya zama wannan ɗan ƙarin kawai malamai suka yi ca akan mai risala ina kai ka kawo salatin sukutun da guda shi yasa ka kiyaye wannan maganar salafiyanci da ake magana ba wani mazhabi ne aka kawo maka ba ba wata kungiya ba ce ana ce maka ne ba za ka yi aiki da qur'ani da hadisi ba sai a bisa yadda annabi da sahabbai suka yi to wannan ka'idar akwai da yawa wasu ma suna da awan salafiyancin ba su gane wannan ka'idar ba don me sai a ce a to tunda dai an samu ai kabbara hudun nan annabi yayi to tunda wane yana yi ai ya dace eh ya yi sunna amma ba a bisa yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi ta ba domin annabi bai nace wa hudun ba tun daga shi yanzu kaji wannan ya saba ya musu hudu yau sai biyar me yasa ala gafata mala yace ai ita ma annabi na yi ku karanta littafin bulogul maram ma babin jana'iza ku gani da wannan magana ne jiya na ce mai littafin muktasar da wasu daga cikin ainihin malaman malikiya da suka ce in liman ya kabbara ta biyar a sallar gawa kuma mu ku sallame ku rabu da shi sai muka ce a'a ba za a sallame a rabu da shi ba ba za a ɗauki wannan magana ba sai a ɗauki magana annabi sai a bi wannan limami sallah don kun ga waɗannan gashi ya saba musu hudu yau da ya ta biyar sun sallame sun gudu bari suka yi sai da aka gama malam me yasa ya ce annabi na yi to an ruwaito an yi kokowa an ruwaito wani ya yi musu amma yanzu ne sai an ruwaito sharhi fiye da hadisin wani ya ce to ai tunda abin zai kare rikici to a bari mana shi rikicin shi abin ne ya kare rikicin ko kuwa yan bid'a ne ke kare rikicin shi rikici kawo shi ake da gangan rikici bai taba yin kanshi ba babul qiyami lil jinazati babin da ke bayani akan miƙewa gawa wato in ka hangi gawa sai ka miƙe tsaye in za ka bita ka bita in baka binta ka bari har sai an wuce sannan sai ka samu wuri ainihin sai ka zauna wannan kamar yadda zamu zo mu ji al-Imam an-Nawawi zai tabbatar mana cewa waɗannan hadisai dukkanin su na farkon musulunci annabi ya aiki da su daga ƙarshe sai ka ji al-Imam an-Nawawi ya ce babu naskhil qiyami lil jinazati babin da ke bayani akan an shafe a tsayawa gawa din wato in ka ga gawa an taho da ita za a wuce a farkon musulunci ko ba za ka raka su ba sai ka miƙe ko da gawa kafiri ce sai ka miƙe saboda girmama rai da kuma girmama mala'ikun da ke ɗauke da shi amma daga ƙarshe sai aka shafe in ka ga gawa in za ka raka ta makabarta ka bi ta in ba ka raka ta makabarta zauna in ta musulmi ce Allah ya ji rai Allah ya gafarta su wuce shikenan jama'a mun gane shi yasa mu fahimta waɗannan hadisan da zamu karanta a farkon musulunci ne aka tabbatar da aiki da su daga baya shine zamu ji sayyidina Ali ya ce annabi ya kasance da yana miƙewa daga baya ya daina mu ma sai muka daina don su yadda annabi yake haka suke shine abin da muke cewa mutane ku fahimta in kai aiki da alkur'ani da hadisi ba a irin yadda annabi ba Allah bai karba ba domin in ba haka ba waɗannan sahabban da sai su ta duba mecece fahimtar su to da kowa ya ka fahimtar shi sai a yi ta rudani kenan to amma yaya shi annabi ya fahimta don haka yanzu su sufaye sai suka fahimci waccan aya da ta ce ai salati ai tunda dai Allah ya ce ai salati shikenan to ayi sai suka ki ɗauko fahimtar su daga fahimtar sahabbai sahabbai sun fahimci cewa ai salatin nan ashe sai annabi ya koyar ba su fahimci bari in zauna in kaga irin nawa salatin ba to haka in dai kai ahli sunna ne na gari sai ka ce to duk hadisi in aka ce annabi ya ce sai ka ce to yaya ya aikata shi to haka ne ma'ana hadisin shikenan ka zauna lafiya وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب وابن نمير قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه عن أمر بن ربيعة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها النبي يتي إذا كوكا هنجي غاوة سيكو ميكي وإتا غاور حتى تخلفكم حسيتا وچيكو أو توضع كوكما حسي أن أجيتا mun fahimci wannan da kyau ko abin da ake nufi da wannan hatta tu khallifakum in kuna zaune ne kuna dandali kuna hira ne ko kuna karatu ne sai kuma miƙe har sai ta wuce au tuba'a ko kuma in kuna zazzauna a makabarta kun gama haƙar kabari kuna jiran a kawo gawa kuna ganin an kawo gawa sai ku ainihin miƙe har sai an aje ta a ƙasa sannan mai zama ya zauna wanda zai ci gaba da tsayawa ya ci gaba da tsayawa wannan shine ka'idar da ake son a ginu akai ko kuma a ka'idar da aka ginu akai kamar yadda zamu zo mu ji daga baya kuma hukuncin ya gushe وحدثناه قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حول السند وحدثنا محمد بن رمح أخبرنا الليث حول السند وحدثني حرملة قال أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس جميعا عن ابن شهاب بهذا الإسناد وفي حديث يونس أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول أتكن حديث يونس Amiru ɗan Rabi'a ya ce na ji manzon Allah yana cewa ne inna ma wannan bambancin riwaya ne a cikin wancan hadisin na ainihin zuhuri kaji me yace cewa ya annabi ya ce anan kuwa sai ya ce na ji annabi yana cewa shine bambancin kadai حول السند وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث حول السند وحدثنا ابن رمح أخبرنا الليث عن نافع عن ابن عمر عن آمر بن ربيعة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا رأى أحدكم الجنازة فإن لم يكن ماشيا معها النبي إرادة أمينتين الله ثبتها قريش يتي إذن تيدك تكينك يهن جنائزة فإن لم يكن ماشيا معها idan ba zai tashi su tafi tare da gawar bai raka gawar shine ma'ana wannan majazi kenan a cikin magana in ba za ka tafi tare da ita ba ai ko kamar can da aka ce ne hatta tu khallifakum har sai ta wuce ku sai an wuce da ita ina fatan mun gane wannan majazi kala nawa ne majazi al-aqli da al-mursal ko kama a ce sarki ya gina gari sarki ya gina gari shi ya sa gajeren wando ya hau ganuwa ya sa an gina mun fahimci wannan da kyau ko mutum ya ce na ci tuwo na ƙoshi a inda kai ka kosar da kanka tun farko ai da ba sai ka ci tuwon ba na ci tuwo ya kosar da ni asalin abin da kake son ka ce kenan mun fahimci wannan fa illam yakun mashiyan ma'aha in ya san ba zai tashi su tafi tare da gawar bai rakata falyaqum hatta tukhallifahu to ya miƙe tsaye har sai ita gawar ta wuce aw tuda'a ko kuma an aje ta min qabli an tukhallifahu tun kafin ainihin wato ta wuce shi in ya zama ta wuce wacce in kuma ta ajewa ce a makabarta sai in ya zama an aje ta kenan don a rufe ta وحدثني أبو كامل حدثنا حماد حول السند وحدثني يعقوب بن إبراهيم حدثنا إسماعيل حد جميعا عن أيوب حول السند وحدثنا ابن المثنى حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله حول السند وحدثنا ابن المثنى حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عدي عون حول السند وحدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج كلهم عن نافع بهذا الإسناد نحو حديث الليث بن سعد غير أن حديث ابن جريج قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأى أحدكم الجنازة أتكن حديث ابن جريج قال da aka samu kadai wanda wancan hadisin laisu dai mun ji shi to wannan hadisin ibnu jurayjin annabi sai yace in ɗayan ku ya gagawa falyaqum hina yaraha a lokacin da ya hange ta sai ya miƙe kun ga fa'ida wannan riwaya kenan ba wai sai ta zo kusa da kai ba daga lokacin da ka hange ta sai ka miƙe ka tsaya hatta tukhallifahu idza kana ghaira muttabi'iha har sai ta wuce shi in dai ba binta zai yi ba قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا اتبعتم جنازة فلا تجلسوا حتى توضع النبي يتي أنكو كرك غاوة إن أكا إسما قبرتا كو كبكو زونا حسي أن أجي إتغاور كون إسا دغاور ميوا كنا إسا كاغجي دغزوا كروكوشي أأيا حقولي سي أن أجا غاوة تكونا سي كزونا to wannan zama da ake cewa kar ku zauna har sai an aje shin wannan zama na umarni ne umarnin wajabci ko kuwa na umarni ne na halacci umarni ne na halacci in aka je makabarta kana da yancin ka ci gaba da tsayawa har a gama abin da za a yi a taso kana da yancin kana da bukatar zama kai zaman ka ko ka tsuguna ko ka durkusa gwargwadon yadda bukata ta kai maka duk yadda kai shikenan ba daidai bane da wasu ke cewa dole sai an zauna a makabarta kaga har in wani ya tsaya kaga ane mai ishara ya zauna dole ya zauna a'a na tsaye ya tsaya na zaune ya zauna yadda duk ka so ba a kallafa maka sai ka zauna dole ko sai ka tsaya dole ba ka so ka zauna ka zauna an ka so sai ka tsaya sai ka tsaya وحدثني شر... وحدثني سريج بن يونس وعلي بن حجر قال حدثنا إسماعيل وهو ابن علي عن هشام الدستوائي وحد... حول السند وحدثنا محمد بن المثنى واللفظ له قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا من زن الله إرادة أمنشن الله استبتا قريش يتي إذن كوكا هنجي كميكي سعي فمن تبعها wanda ko ya raka gawa fala yajlis kar ya sake ya zauna hatta tuba a har sai an aje ta to kun ga anan ka'ida kenan kai da ka raka ta kai ne aka ce kar ka sake ka zauna sai ita an aje ta amma an riga an aje gawa kana da bukata sai kai ta tsayuwarka har a kammala abin da za a kammala ya addu'a ka taho wa haddathani surayj ibn yunus wa ali ibn hujr qala haddathana isma'il wa huwa ibn ulayya an hisham ibn dastawai an yahya ibn abi kasir an ubaidillah ibn muqsam an jabir ibn abdullah qala مرت جنازة فقام لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقمنا معه جابر يتي أنزو ذا أوتي دا وتقاوى كوكما وتقاوى تاوتي sai annabi ya miƙe mata mu ma sai muka miƙe mata su addinin su inda ya zan yana da sauki kenan don haka su addinin su babu karatu da za a yi ta tsuga a ce mujalladi kaza ba abin da ya shafe su manzon Allah ya kaza mu ma mun yi jama'a mun gane wannan da kyau ko a gashi nan ya ce an zo za a wuce da gawa muna ganin manzo Allah miƙe mu ma sai muka miƙe fa kullu ya rasulullahi kaga su ba sa ja sai sun yi aiki tukuna obey before complain dokar soja kenan ka bi tukuna sannan ka faɗa abin da zaka faɗa ba wai ai jayayya ba daga ƙarshe a waye gari jama'a a gama karatu kakaf da malamin da masu sauraron karatun ba wanda ke aiki da hadisi ɗaya a littafin jama'a mun gane wannan da kyau a'a sai da ya miƙe su ma sai suka miƙe amma yake sai muka ce ya manzon Allah innaha yahudiyatun ai wannan gawar ba yahudiya ce faqala sai ya ce innal mauta faza'un mutuwa ai firgici ne da ita fa idza ra'aytumul jinazata dan haka in kuka hangi gawa faqumu sai ku miƙe tamkar wannan miƙewar kenan tana sa natsuwa daga wannan firgicin da kake ji وحدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا كاغا ابن جريج أنا كاغا دك إسناد يا جاركينا أنا دي عبد الرزاق يتي أخبرنا ابن جريج سبو دا وطنن جيرن جير متون أكو دنن تو أكوي مسألة أكنسو دكنسو الإمام عبد الرزاق الصنعاني ينا دا تنغردا ابن جريج ينا دا تنغردا abu zubair yana da tangarda to dukkanin su sai suka fito karara suka nuna ai sun ji hadisin don haka ba matsala abdurrazak ya ce akhbarana ibn jurayjin da ya ce an sai a ce to an samu matsala amma sai ce akhbarana shi ma ainihin ibn jurayjin ya ce akhbarani abu zubair abu zubair annahu sami'a jabiran lallai shi abu zubair ya ji jabir shikenan intafa tadlis يقول يا جابر yana cewa qama annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama li janazatin manzon Allah ya tsaya wa wata gawa marraddihi wadda aka zo za a wuce hatta tawarat da gawar ta wuce ma manzon Allah bai zauna ba har sai da aka wuce aka daina ganin ta kenan har sai da suka bace daga ganin shi kamar yadda daga daga ka hanga ka miƙe haka kuma in ta wuce din sai ka daina ganin ta sannan sai ka zauna وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أيضا أنه سمع جابرا يقول قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه لجنازة يهودي حتى توارد ابن أبو الزبير يتي جابر يا جابر يناتي النبي ده صحابين سميك ووتغاوى تواني بيهودي حسي ده أينهم إتغاور تينيسا تكون تبتي سكدين غننتا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا غندر عن شعبة حول السند وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى أن قيس بن سعد وسهل بن هنيف kana bilqadisiyya wasu manyan malamai ne daga cikin malaman tabi'ai da ainihin abdurrahman dan abi laila da qaisu dan sa'ad da sahal dan hunayf suka kasance su waɗannan wato abdurrahman ɗan abilaila yake ruwaitowa cewa kaisu ɗan sa'ad da sahalu ɗan hunayf wasu malamai ne daga cikin malamai magabata tabi'ai kana bil qadisiyya sun kasance a qadisiyya qadisiyya din ƙasa ce a yankin ainihin ƙasar iraki famar bihi ma jinazatun suna zaune sai wata gawa ta zo za ta wuce aka zo za a wuce da gawa faqama sai suka miƙe faqila lahuma sai aka ce da su innaha min ahlil ardi ai wannan gawa tana daga cikin gawar 'yan ƙasa ce wato waɗannan mutane yahudawa kenan kafiran amana su ne ahlul ardi faƙala sai suka ce inna rasulallahi sallallahu alaihi wasallama marrabbihi jinazatun ai manzon Allah ma yana zaune aka zo za a wuce da wata gawa faƙama sai ya miƙe faƙila sai aka ce da shi innahu yahudi ai ba yahude ne faƙala sai ya ce alaysat nafsan ba rai bace ba rai bane wannan ai rai ne dan haka an miƙe ne an miƙe wa ran ba wai yahudancin shi aka miƙewa ba to wannan dalili kenan daga cikin dalilan yanzu can mun ji ya ce saboda mutuwa tana da razanawa shine nace ishara akan tamkar miƙewar tana sa ko ka razana sai ka natsu kenan nan kuma dan girmama rai a can kuma gaba wata ran zaka ji an ce saboda mala'ikun da ke raka gawar وحدثنيه القاسم بن زكريا حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن الأعمش عن عمرو بن مرة بهذا الإسناد وفيه فقال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتكن ون الرواية ون ينونة وطن متاني دا قيس دان سعد دا سهل دان هنيفين بأشيبا تابعي بني كينا sahabbai ne domin a ciki sai suka ce a cikin wannan riwaya sai suka ce kunna ma a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama mun kasance tare da manzon Allah famarrat alaina jinazatun sai aka zo za a wuce da wata gawa shine annabi ya miƙe dan haka mu ma muka miƙe yanzu wannan ya nuna gashi har bayan mutuwa annabi kun ga haka suke yi kenan me yasa suke yin haka saboda iyakar sanin su kenan don in annabi ya faɗi hadisi mai yiwa ya tura ka je ka ci gaba da karantarwa kana can kana karantar da iya abin da ka bar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama akai mai yiwa bayan tafiyar ka annabi ya ƙara bayanai akan ilmomi ko an shafe karatun da aka karantar da kai don haka me zai biyo baya sai ya zama kai kana aiki da karatun da an riga an shafe shi ba za a zarge ka ba baka da laifi akan haka amma ran da aka gaya maka cewa an shafa wannan karatun to dole ne matukar ka amince da waɗanda suka baka wannan labarin sai ka daina aiki da wancan ka zo ka yi aiki da wannan a ƙarƙashin haka manya-manyan sahabbai irin su sayyidina ali irin su azubair ibn al-awam su abubakar da makamantan su usmanu har annabi ya rasu basu san cewa an shafa hadisin alma'u min alma'i ba cewa mutum ya sadu da matar shi yayi mani ko bai yi mani ba sai ya yi wanka ba su san wannan hukuncin annabi ya mutu akai ba su sai suka ɗauka wannan alma'u min alma'i da shi annabi ya mutu cewa in mutum ya sadu da matar shi in ya yi maniyi ya wanka in bai yi maniyi ba ba zai yi wanka ba su iya abin da suka sani kenan jama'a mun gane wannan da kyau ko to wannan iya abin da suka sani haka suka je suka ci gaba da karantarwa sai bayan rasuwa annabi sallallahu alaihi wasallama sai aka zo ana taro na malamai sai aka sako mas'ala daga ciki har wani ya hujja da wannan sai aka ce ai an shafe wannan mas'alar to anan ne suka ci gaba da tattaunawa har kuma aka zo aka tabbatar da ashe su suna rike da wani hukunci ne da annabi ya shafe shi sannan ya rasu ashe wannan ya nuna ba duk abin da sahabi ya faɗa kawai za mu yi aiki da shi ba don haka alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rashidin gaskiya ne al-imam tirmidhi ya inganta hadisin da sauran malamai hadisai ne ingantattu amma babu shakka akan cewa abin da su Abubakar da Umar suka faɗa in ya zanye karo da abin da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi sai a ajiye nasu sai a ɗauki na annabi in bai yi karo ba sai a ce to wannan sunna ta abubakar kenan wajibi ne abu dan annabi ya ce abu sunnarsu jama'a mun gane wannan da kyau ko don haka ku bambance in ka gane wannan da kyau sai mu dawo yanzu irin abin da ke faruwa a duniyar musulunci me yiwa shekaru talatin da suka wuce malamin ka ya karantar da kai wata fatawa a kanta kake aiki daga baya sai ka ji fatawar da ta fita inganci da dalilai ba da son zuciya ba kawai sai ka saki waccan sai ka kama wannan shikenan mas'ala ta zama iri ɗaya kenan ko kuma ka yi wa'azi da wani hadisi sai aka nuna maka hadisin bai inganta ba saboda dalilai kaza da dalilai kaza shikenan sai ka karba an zauna lafiya kenan amma inda mas'ala take a kawo maka ba a kawo maka dalilan da za su rushe naka ba babu yadda za ka saki naka tunda ka rike naka ne akan dalili in za a rusa a rusa naka da dalili a kafa kafaffan da dalili jama'a mun gane wannan da kyau ko duk da ya gama waɗannan gaba ɗaya sai ya ce babu naskil qiyami lil janazati babin da ke bayani akan an shafe tsayawa gawa duk waɗancan hukunce hukunce da muka ji to daga baya an dawo an shafe su cewa ba za a ci gaba da aiki da su ba me yiwa ka ce to me yasa ne in an shafe hukunce hukunce a wasu ayoyi ko hadisai me yasa ba za a shafa karatun nasu ba eh akwai hadisan da suke an riga an shafa hukuncin su kuma karatun ma an shafe su ko ruwaya su ba ai akwai ayoyin da yake an shafa hukuncin su karatun ma an shafe kuma akwai ayoyin da suna nan ana karanta su kuma ba a aiki da abin da ke cikin su saboda an shafa hukuncin kamar ta kaba shekara daya ta kaba shekara daya tana nan a cikin alkur'ani zaka samu aya gar da gar amma an shafa hukuncin da ayar da ta zo cewa ta kaba din nan da wata aini wata hudu ne da kwanaki goma kuma wata hudu da kwanaki goma din nan zaka ga a jerin ayoyin ita ta fara zuwa sannan waccan ta zo to amma duk da haka wannan mai wata hudu da kwanaki goma din nan su ne suka share na shekara guda din nan to kaga haka hadisan ma zaka ga ana ta karanta su amma sai ka ji an shafe su abinda ake bukata a kawo maka dalilai ko kuma menene ya shafa abinda aka ce an shafe din sannan mu gane cewa na daga cikin rahamar da ta sa ake barin hukunce-hukuncen da aka shafe ka ci gaba da jinsu don kasancewa da ashe ana cikin wani tsanani sauƙi ya zo daga baya ko kuma da ana shan wahalar ibadar da yawa kuma ladan kaɗan yanzu kuma ibadar ta zama kaɗan ce kuma ladan mai yawa ko kuma ya zama da ibadar kaɗan ce ladan kaɗan yanzu aka ƙara wa ibadar yawa don ladan ya ƙara yawa da can duk salloli raka'a biyu ce duk sallah raka'a biyu ce to daga baya aka zo aka mai da azhar da la'asar da isha suka zama raka'a hudu shikenan sai ya zama an ƙara aiki kuma lada ya ƙaru to anan ne Allah yake cewa ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha babu wata aya da za mu shafe hukuncinta ko kuma mu bar karatunta ko kuma mu mantar da kai karatunta sai mun zo da wadda take daidai da ita ko kuma wadda ta fita dan haka an shafe tsaiwa din ina ma'anar yanzu wannan magana da muke yanzu ko da ka hangi gawa kenan ba za ka miƙe ba sai kai zaman ka in aka zo daidai da kai in za ka bi su sai ka miƙe ka bi su ashe yanzu ka miƙe dan ka bi su ne ko kuma ba za ka ainihin bi su ba sai kai zaman ka da zaran sun zo kai du'a'i kawai su wuce wasu kai kuma ka ci gaba da harkar ka wa haddathana qutaybah ibn sa'id haddathana laythun hawala sanad وحدثنا محمد بن رمح بن ابن المهاجر واللفظ له حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ أنه قال واقد أن عمرو أن سعد أن معاذ يتي رآني نافع بن جبير وني مالمي ميسونا نافع بن جبير يا جني ونحن في جنازة a lokacin muna halin an gayyace mu wata jana'iza sai ya ganni ka'iman ina tsaye wa qad jalasa yantaziru an tuda al jinaza shi kuma wannan malamin yana zaune yana sauraron a sauke gawar ni kuma sai ganna a tsaye faƙala li sai ce da ni ma yuƙi muka kai me yasa ka miƙe tsaye mu duk muna zazzaune faƙultu sai na ce da shi an tabiru an tuba aljinaza ina sauraron a sauke gawan ne lima yuhaddisu abu sa'idin al-khudri yace ba da kane wannan aikin ba saboda wani hadisi ne da wani malami cikin sahabbai mai suna abu sa'idin al-khudri yake karantawa yace annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ainihin kasance na miƙewa gawa mun karanta wannan hadisin a baya yace to saboda wannan hadisin na miƙe kaga ashe duk abin da zaka yi ka tattali dalili kuma kakka ji tsoron faɗe a gaban duk girman mai girma duk malanta shi duk sarauta shi duk ilimin shi duk kasaita shi me yasa kai kaza ka ce kaza ne jama'a mun gane wannan da kyau ko fa qala nafi'un sai nafi'u shi kuma yace fa inna ibn mas'ud fa inna mas'ud ibn al-hakam to amma ni kuma bari ka ji karatun da nawa malamin ya karantar da ni nawa malamin sunan shi mas'ud dan hakam haddasani an ali ibn abi talib ya bani labarin da ya samo daga nashi malamin mai suna ali dan abi talib annahu qala ali dan abi talib sahabin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace annahu qala قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ظن الله صلى الله عليه وآله وسلم قياميك وقاوى ثم قعد sa'annan kuma annabi ya zauna yace to ka ji karatun da nawa malamin ya karantar da ni don haka ni ka same ni a zauna na san da naka karatun annabi gaskiya ne da yana miƙewa amma na malamin ya karantar da ni cewa eh gaskiya ne annabin yana miƙewa amma daga baya kuma sai dawo yana zama saboda summa ita ta fa'idantar da haka wato da annabi ne sannan daga baya kuma ya zo yana zama jama'a mun gane wannan da kyau ko to jama'a kun ji yadda ake baiwa ilimi haƙƙin shi ba a zaluntan mutum dan ya aikata abu a ce ai ba za a saurare shi ba kowane ne a saurare shi shi yasa a ƙashin gaskiya saboda Allah irin tsarin da muke bi na yi wa ilimi hukunci a ƙasar nan tamu sai an tuba an wargaza wannan tsarin an zo an kafa tsari mai kyau shine duk wanda ya zo da mas'ala dan baka santa ba kakka ki sauraren shi ka saurare shi kuma ka ba shi matsayin shi ya samu kwanciyar hankali da natsuwa a tsaya a tattauna wannan matsala a fahimci tsantsar abin da yake nufi kuma a gama jin dalilan shi kakaf in gaskiya ne a amsa in ba gaskiya ba ne a karbi nashi dalilan a kwance su ɗaya bayan ɗayan aka gama zazzage su sai a kafa mashi abin da yake gaskiya amma wallahi addinin musulunci jama'a ba addinin gargajiya ba ne addinin musulunci ba ruwan shi da wane sarkin malamai ne wane shugaban kungiya ne wane sarki mai wuka ta ɗaya ne wallahi musulunci ba abin da ya haɗa shi da wannan gaskiya kawai ake nema duk wanda ya zo da ita sai a karba in ba haka ba wane ne abdullahi dan abbas yaro ne har annabi ya rasu bai balaga ba amma in za a yi taron manyan malamai sai a shiga da shi ga manyan malamai da naɗi gabza gabza da komai sai a zo ana taro sai su ga wannan ɗan yaro sai su ɗan rinka jin grudges ƙaiƙayin zuci yaya manyan malamai ake shigo mana da wannan yaro muna da 'ya'ya kamar shi su suna gwada abin da shekaru ne ilimi ba shekaru ba ne jama'a sai umar ashe wannan magana ta dame shi shi umar shi yake gayyata ibnu abbas shi ya san waye ibnu abbas amma su suna ganin wannan yaro ne sa'an 'ya'yansu yaya ike shigowa taron su su manyan malamai wataran sai umar ya ce da aka zo taro bai faɗa musu sirrin matsalar ba bai ce ina son yin unguwa da karatun ku da na yaran nan ba sai ya ce jama'a waye san fassara idza ja'a nasrullahi fassara kadai duk duniya waye bai san fassara tun daga islamiya kowa san fassara idza ja'a nasrullahi ai amma sahabbai ne menene fassarar ta ba wai fassara idza ja'a nasrullahi wal fath ba fassara me take karantarwa waɗanne darussa muke diba daga ciki wannan shine abin da ake kira ahkamul qur'an wanne darasi za mu cire in mun ji fassara duk dan islami an kaje ka same shi zai maka fasara hadisi in ka ce wanne darasi za a cire yaro ne karami bai ma san tambayar ba balle iya amsa maka waɗanne fa'idoji wanne ilimi ne za mu fita da shi ya zama mun zuba a cikin rigunan aljihunmu aljihun rigunanmu game da wannan iza ja'a me za mu fa'idanta wanda ya ce wannan sura tana gaya mana cewa rayuwar annabi ta ƙare don haka za a zauna a ji daɗin duniya harka komai ta ci gaba da gudana to manyan malamai yaya kuke gani suka ce fassara ta yi daidai Umar ya ce kai dan yaro tunda haka suke cewa sai ya ce kai dan yaro yaya kake gani ya ce a ina ga fassara su ba daidai bace ce menene daidai ya ce wannan sura ta ne ban kwana ne game da annabi sallallahu alaihi wasallama domin annabi me zo yi duniyan nan isar da sako in ka gama ida sako me za ka zauna ka yi sai ka koma inda ka fito yace dan haka karatun da surar take nuna mana shine rayuwa annabi ta kare zai koma ga Allah sai yace fassara kenan dukkan su da nadin su kowa ya ja amawalin shi ya rufe bakin shi ya shiru ashe in aka zo aka ce za a yi matsala ta ilimi shi yasa a ƙashin gaskiya kuke ganin ake samun rikici da duk wanda ya zaman jami'a da malamanmu na zaure a ƙasar nan saboda malaman zaure karatun su na gargajiya suke yi da ƙarfin tsiya dole ka bi da ƙarfin tsiya in ya faɗa sai ce dole ka bi a jami'a kuwa malami zai zo ya faɗi matsala in baka yarda ba sai ka ɗaga hannu ala gafata malam eh wannan hadisin da ka inganta ban yarda ingantacce bane a to me yasa sai ka ce ai riwayar ibn abu zubairi ce an jabirin riwaya abu zubairi an jabirin wane ne almajirin abu zubairi sai malam ya ce lais sai ka ce malam Allah ya soka sai ka koma ka zauna ka ce ci gaba da lacca ba zai ce kai mai rashin kunya ba in anan ne sai a ce ya zagi sarkin malamai shikenan sai a gaza fahimtar mas'alar jama'a mun gane wannan da kyau ko to wannan irin matsalar wallahi sai mun sai mun dawo mun saka ta a cikin karatuttukan mu mun mayar da tsarin ilimi haka har ɗalibi a islamiyya in kana karantarwa in ka ce farillan alawla shida ne in ya ce a'a malam bakwai ne wallahi bai zage ka ba ilimi ne sai ka ce to me yasa ka ce bakwai ne sai ce saboda kaza saboda kaza sai ka ce a wani littafi sai ce a kawaidi wallahi ko kuskure yayi gwaninta dai tunda yayi ma'ana abin da yake akai kawai ba makaho bane ya nuna da da ilimi yake abin to in har ƴaƴanka ka rinka koya musu irin wannan tutorial in ka watso matsala suka ce kaza ka ce kaza ku tattauna ku tattauna ku tattauna kana bude musu kwakwalwa ne shi yasa yana cikin makaranta annabi yana cikin sunna ka karanta bukhari kitabul ilmi annab ba zuwa yake yana faɗa musu karatu ba duk da fa shi wahayi ake mai ba zuwa yake kawai yana kifa musu ba ai ta dankar a'a wata ran aka zo makarantar da tambaya ake farawa wata ran ya shigo yace ya jama'a a cikin bishiyoyi akwai wata bishiya kamar mumini take ganyenta baya faduwa dabino aka kawo nono guda annabi ya tsinka ya ji zaƙi haka sai ya ce jama'a cikin bishiyoyi akwai wani wata bishiya ganyenta baya faduwa kamar mumini take wato babu asara tare da ita komai nata alheri ne ku bani labarin ta wannan ya ce darbejiya wannan ya ce kargo wannan ya ce marke duk suka yi ta canke manzo Allah ya ce ba haka abin yake ba yaya kun ba da gari ya ce suka ce eh sai ya ce dabino ne sai imam al-bukhari ya ce babul fahmi fil ilmi ana son fahimta duk sanda ake tattauna mas'alar ilimi kwakwalwarka ta rinka yawo kusa sai ce da kamata ya su tsaya su ga me aka aje a gaban annabi dabino to da kamata ya ko da canke ka ce dabino mana tun daga mukarana ga kusanci sai da aka je gida abdullahi dan umar ya ce wallahi ni tun da annabi ya tambayar na gane abin da yake nufi saboda ga dabino an aje kusa da shi umar ya ce me yasa baka faɗa ba ya ce na ga manyan mutane manyan malamai da ta duk sun kasa kada mu faɗa idan na ba su kunya ya ce wallahi ka faɗa ya fi mini in samu jajayen raƙuma in ni na kasa ɗana ya yi kofi yana nan a gidanmu kenan kofi yana nan a gidanmu mun ci kofi kenan jama'a mun gane wannan da kyau saboda haka jama'a kun ga haka ake yi wata rana wani malami ya zo yana wa'azi sai ya ce jama'a cikin ku a jiya wane ne ya ga wata tauraruwa da ta wulkita haka ta haske sai wani almajiri ya ce ala gafata malam ni ne na gani sai ce a me kake yi a lokacin sai ce a a ba sallah nake ba a wata riwaya ma kawai sai marmaza ya ce amma fa ba sallah nake ba dan ka a dauka su ai akwai riya yace ba sallah nake ba yace to me kake yi har zuwa wannan tsakar dare ba kai bacci ba har kaga tauraruwar ta wulkita ka ganta munasabar kenan ya aka ka ganta me kake yi baka yi bacci ba yace wallahi wani abu ne ya harbe ni kamar kunama yace a da kunama ta harbe ka me kai yace sai na rike wurin sai ne addu'a sai yace gaskiya ne wanda duk ya aiki da iya abin da ya sani ya kyauta iya abin da ka sani kenan cewa in kunama ta harbi mutum zai yi addu'a amma ni ko bari ka ji hadisin da malami na ya sanar da ni yace wata rana annabi sallallahu alaihi wasallama ana zaune ana hira sai yace a cikin al'ummar shi mutum dubu saba'in za su shiga aljanna babu hisabi babu uquba ya tashi ya shiga gida kafin ya dawo wannan sahabi yace to baiwa waɗanda ba su taɓa yin maguzanci ba ne waɗanda a musulunci aka haife su suka tashi a musulunci to kan in haka ne mu dai dama tubabbu ne abubuwan da ya wannan falalaban da mu wannan ya ce me yiwa kaza ne suka yi ta tattaunawa annabi ya zo ya same su me kuke tattauna suka ce muna tattauna ma'anar hadisin nan ne sai annabi ya ce a su ne mutanen da ba sa ainihin yin addu'a in ma wani abu ya harbe su ba sa ainihin yin lalas ba sa yin komai duk abin da ya same su kawai sun dogara ga Allah su ne za su shiga aljanna kai tsaye dubu saba'in a cikin al'ummata babu hisabi babu uquba wani sahabi ya miƙe ya ce ya manzan Allah ka roki Allah ya sa ni cikin su annabi ya ce kana cikin su wani ya miƙe ni ma manzan Allah ya ce wani ya riga ka inda ta wannan hanyar ce abin dube a nan shine wancan malami sai ce ka kyauta da ka tsaya a iya abin da ka sani domin shi ya yi aiki da hadisin da ke nuna halaccin yin ainihin addu'a ne in kunama ta harbe ka to amma ga kuma wani hadisin da da kunama za ta harbe ka ka mutsike kawai ka dake to da ya fi falala in ba ka iya dakewa fa yi aiki da wancan ba kai laifi ba to kun ga anan sai ce tun da aikin da kai kayi da iya abin da ka sani ne to ka kyauta gaskiya ne in kunama ta harbe ka ko kanka in yana ciwo za ka kama ka yi addu'a amma da kan zai fara ciwo gaba ɗaya ka shafe ma gaba ɗaya ka bar shi kawai ya ciwon shi ya bari to da za ka zama in Allah so cikin waɗancan amma in baka iya daurewa ba dole bane kama kanka ko ka je mai kamu kama maka ka watsaki mun gane wannan da kyau ko abin dube a nan shine wannan malami ya yabi wancan akan ya kyautata da ya aiki da iya abin da ya sani to amma mu a yanzu matsalar da take faruwa ba ma baiwa jama'a hali ko kuma tsayawa a tattauna wannan shi yake kawo rikici da rudani ya kamata ya zama in akwai tattaunawa a tsaya a tattauna a tattake guri to amma matsalar da take faruwa sai a ce a'a yaushe za waye shi za a saurare shi yaushe ya karatu a ina ya karatu menene ya sani wane ne uban shi duk wannan ba su daga cikin sinadaran da ake gane ilimi ilimi an san inda kai shi ba a san inda kai shi ba ba riga ba ce balle a ce arowa kai kana zuwa ka zauna in kana da shi kana da shi baka da shi ƙarya ne baka da shi tunda dai ba a gada shi babu wata addu'a da za a tofa maka kafa ɗaya a bakinka ka fito ka zama malami babu a to saboda haka ya kamata jama'a mu gane wato muna son a ci gaba ne in kuka shiga cikin jami'o'i shi yasa a jiya kuka ji nake faɗi a jami'a zaka ga wuri ne na yanci don haka duk mutumin da ya zaman jami'a ya fito baka isa kai wasa da hankalin shi ba in ko kaga har ka faɗi magana yayi banza da kai bai yadda bai banza da kai ko ya ɗauke ka mahaukaci ne Allah ko kai ka haife shi Allah in dai dan jami'a ne ina baka dukkan garanti duk mutumin da ya zauna jami'a ko shekara ɗaya rak yi a jami'an nan ya fita ko diploma ya je rak yayo ka zo ka faɗi magana bai yadda ba ya shiru to mahaukaci ya ɗauke ka gaba ɗaya ya ɗauka kula kama hauka ne amma in dai ya san akwai alheri tare da kai zai ce maka a'a domin bature ya karantar da wata ka'ida ita ce why duk wanda ya magana in baka yadda baka ce why me yasa bahaushe ko ina sai a ce mu mu muka faɗa manya ɗiban fari ina duk wanda ya magana in baka fahimta ba limaza me yasa sai ka hau dalili kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza shikenan zai ga an zauna lafiya ai kowa ya duba ya gani set din malaman da suka zauna suna karantawa a ƙasar nan kowanne malami yadda ya tarbiyyar ɗaliban shi daga nan ake gane ƙarfin kwakwalwar ilimin su in ka je makarantar malam bakar gumi wata ran hadisi ɗaya za a karanta sauran sai a yi ta tutorial ya faɗa su ja ya ja su ja wani lokacin ya saki wani lokacin su saki wani lokacin a tashi kowa yana kan mazhabin shi to don haka duk inda ɗan makarantar ya je baya shakka ya kara da malamin kowa don ya kara da nashi to amma 'yan ɗaya makarantar fa ka ce shi kadai yake karatun shi a wadaka wahada hula sharika lahu ko tarin wani ba za ka ji ba to dan haka duk inda ka je ka samu ɗalibin shi kana watsa mai tambaya sai ce oho mu dai muna nan akan abin da shehu ya gaya mana saboda babu tutorial babu yancin magana Allah ya shiryar da mu وحدثنا محمد بن المثنى وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر جميعا عن الثقفي قال ابن المثنى حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد قال أخبرني واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ الأنصاري أن نافع بن جبير أخبره أن مسعود بن الحكم الأنصاري أخبره أنه سمع علي بن أبي طالب يقول fi sha'anil jana'izi shi wannan ainihin mas'udu dan hakan al-ansari ya ji aliyu dan abi talib Allah ya kara mishi yarda yana cewa fi sha'anil jana'iz game da sha'anin jana'iza kun ga wannan shine karatun mu na safa na yau da muka yi a cikin tadribin rawi cewa in kana karatun littafin hadisi in kaga shi mai littafin bai yi wa annabi salati a rubuce ba kai kai in kaga shi mai littafin ya ambaci sunan wani sahabi bai ce radiyallahu anhu ba kai ka faɗa yanzu kun ga ya ce annahu sami'a ali ibn abi talib ya ce radiyallahu anhu to a karkashin wannan karatun da muka yi cikin tadribin rawi yau da safe kai sai ka faɗi kenan to in ka faɗa ko kuma in ka zo kofa sahihu muslim kai ka rubuta ya ce kai ka rubuta da hannunka ba za a ce ka yi ƙari ba jama'a mun gane wannan da kyau shi yasa ashe sarrafa waɗannan littattafan to ya danganci waɗancan littattafan na ilimin hadisi kenan in ba haka ba sai kaga in muna karatu zaka ji wasu kalmomi muna faɗe sai kaga babu su zaka ji wani wurin sai mu ƙara ƙala a inda haddafana take sai ka ji mun ce ƙala haddafana kuma ba ta a wurin me yasa eh waɗancan littattafan suke sarrafa waɗannan mun fahimta littattafan kanikanci ne eh to sufanar da ke gyaran tayan mashin ta kai girman tayan ne to haka waɗannan littafan sai kaga littafi mujalladi hudu amma sai kaga littafin mustalawar hadisi dan juz'i dan karami amma dan karamin nan shi ke sarrafa babban nan haka sufanar wannan tayar mashin yar siririya ce amma ita ke daure wannan taya ce ta warwarawa tana lafiya shine yace inna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qama thumma qa'ada amma a nuska ina ga mu'tamada zai zama anna ko yace lallai anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama qama thumma qa'ada aliyu yace annabi ya tsaya din a da amma daga baya ya rinka zama wa inna ma haddasa zalika abin da yasa shi wannan malami ya bada wannan hadisi li'anna jabi li'anna nafi ibn jubairin domin nafi dan jubair ra'a waqid ibn amrin qama shi ainihin wato nafi'u ne ya ga waqid a tsaye hatta wudi atil janaza har sai da aka aje gawa shi yasa ya karantar da shi wannan hadisin وحدثنا أبو كريب حدثنا ابن أبي زائدة عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد وحدثني زهير بن حرب حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن محمد بن المنكدر قال سمعت مسعود ابن الحكم يحدث عن علي رضي الله عنه قال رأينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قام شي عينهم مسعود يتي ناغا علي الله يقال مش يردا na ji Aliyu yana ba da hadisi cewa mun ga annabi tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya miƙe fa qumna mu ma sai muka miƙe wa qa'ada annabi ya zauna fa qa'adna mu ma sai muka zauna ya'ani fil janazati wato a halin jana'iza anan karka fahimci hadisin da kuskure kace an ga annabi ya miƙe wa gawa ne yanzu da aka aje ta kuma sai zauna a'a ba haka ne ma'ana hadisin wato da yana tsayawa daga baya kuma ya dawo yana zama na'am eh Na'am. Na'am. Na'am. A lokacin da ta taho tun da an ce an shafa miƙewar suna zaune suna jiran a kawo ta sai su zaman su kenan. A hukuncin da ne sai su miƙe amma ta riga ta hukunci ya riga ya tafi shikenan sai su zaman su ana sauke ta sai su gaba da aiki. وحدثناه محمد بن أبي بكر المقدمي وعبيد الله بن سعيد قال حدثني قال حدثنا يحيى وهو القطان عن شعبة بهذا الإسناد jama'a mun ji wannan ƙarin ƙarfafa waɗancan isnadai ne don haka ƙa'idar kenan gawa in ka hange ta sai kai zaman ka kenan shine tabbataccen hukunci babu du'a lil mayyiti fi salati babin da ke bayani akan addu'ar mamaci a cikin sallar gawa wace irin addu'a ce ake yi wa mamaci a cikin sallar gawa wadda ta zo daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya jama'a akwai wasu abubuwa waɗanda suke fa wajibi ne ko da kai ba malami bane ka haddace su yanzu misali wajibi ne ga duk mutumin da yake balagagge ya ci abinci da hannun dama ya share najasa da hannun hagu to a ce shekarar ka talatin ko arba'in ko sittin amma in ka ga dama wata ranka ci da hagu madaran ka ci da dama to ko dai a ce bature ya lalata ka shikenan kun lalace tare kenan ko kuma a ce baka da kan gado ko kuma baka samu tarbiyya ba irin waɗannan addu'o'i na daga cikin addu'o'in da kowane musulmi fa wajibi ne ya san su abin da ya shafi tahiya salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallama iqama da abubuwan da za su iya riskakka kai kadai sai ka yi su to kun ga yanzu in a ce ka san waɗannan abubuwan yaushe za a tura ka ala gafata malam wuce kai mana sallar gawa ka ce baka iya ba ko kuma mahaifiyarka ta rasu ko mahaifinka ya rasu mu mun zo mu taya ka sallah ne mun zo mu maka sadar da zumunci ne ne maka kara sai aka ce to wuce sai kuma ka ja da baya to kai yanzu har uwarka ta tsuguna ta haife ka har ubanka ya tsuguna ya haife ka har ya kwanta ya mutu kai baka iya sallar da zaka roki Allah ba zaka iya tsaya gaban Allah ka roka mishi gafara ba saboda Allah babu kunya a cikin wannan abu jama'a ina fatan jama'a sun gane wannan to ya kamata jama'a su gane waɗannan irin addu'o'i kaka ɗauka cewa sai malamai da ke yin limancin sallar gawa shi yasa akwai ayyukan da ba sai lallai malamai ba to da aka tattara wa malamai gaba ɗaya to dole ne malamai sai su kawo yan waigi duk abubuwa kuma masu nauyi sai su ƙara nuna abin dama sai su to sai kuma a ɗora haraji don duk abin ya zama sai kai kaɗai dole ya tsada وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني معاوية بن صالح عن حبيب بن عبيد عن جبير بن نفير سمعه يقول جبير دن نفير, آه دن نفير شيني أينهم واتو حبيب يجيش يناتي سمعت عوف بن مالك يقول naji wani sahabi mai suna Auf dan Malik yana cewa salla Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ala jinazatin manzon Allah yayi wa wata gawa sallah fa hafiztu min du'aihi ga daga cikin addu'o'in shi da na haddace to ta yaya aka ya haddace kenan annabi yayi a bayyana kenan to ai kuma annabi ya nuna sallar gawa sunnata shine ayi a sirrance to ta yaya wannan ya ji har ya haddace tunda ya ce sami'ahu yaqulu sami'tu Auf ibn Malik yaqulu sai karshe ce fa hafiztu min du'aihi karshe dai sai aka ce ko dai ya zan annabi yayi a bayyana ne dan ya karantar da su daga karshe sai ya nuna musu amma bayyanawa a sallar gawa ba sunna bane da farko an yi ne dan a karantar ko wannan ta'awilin ya dauko ko kuma ya zama da annabi sallallahu alaihi wasallama ya idar da sallar gawan ne sai shi wannan sahabi ya tambaya sai annabi ya karantar da shi shine ya haddace wannan addu'a daga nan kamar yadda hadisin Abu Hurairah ya zo na du'a istiftahi da yake in annabi ya kabara harama kafin ya fara karatu sai in ji yayi shiru sai na tambaye shi me kake karantawa sai ya ce ina karanta kaza da kaza daga nan Abu Hurairah ya haddace ina ina fata mun gane dan kun ga anan ma bai ce sami'tu ba cewa ya hafiztu min du'a'ihi daga cikin addu'a shi naji wa huwa yaqulu na haddace yana cewa Allahumma ghfir lahu warhamhu Allah ka gafarta mishi Allah ka yi mishi rahama ina ma'anar gafara da rahama in suka haɗu a wuri ɗaya shine Allah ya shafe zunubanka kuma ya saka ka aljanna in ba haka ba in gafara ta zo ita kadai tana ɗaukar biyun a yafa zunubanka kuma a baka aljanna in rahama ta zo ita kadai ana ɗauka a yafa zunubanka kuma a saka ka aljanna amma in suka haɗu aka ce Allah mai gafara ne Allah mai rahama ne wato Allah mai shafa laifi ne bayan ya shafe kuma ya saka ka aljanna ba wai a shafa laifinka kadai ba to Allah wannan mamaci ka shafe zunuban shi sannan kuma ka bashi aljanna wa afihi Allah ka kiyaye shi wa afu anhu Allah madaukakin sarki ka kauda kai game da laifuffukan shi wa akrim nuzulahu Allah madaukakin sarki ka kyautata masaukin shi to kun ga wancan wa afihi wa afu anhu shine jinas a cikin ilimi na balagha jinas shine kalma ce wadda asali guda ɗaya ce amma da ta zo sai ta zo da gini ɗaya amma kowace da ma'anarta kamar da Allah yake cewa wa yawma taqumu sa'atu yuqsimul mujrimuna ma labisu ghaira sa'atin ranar da tashin duniya za ta tsayu masu laifi za su rantse da Allah ba su zauna a duniyar nan ba sai sa'a guda wato gwargwadon lokaci lokaci kamar na agogo kaga sa'a a can na farko ma'anarta lokacin tashin kiyama sa'a ta biyu nan dan lokaci karami ina fata mun gane kamar wancan da muka ce alma'u min alma'i to sai zama a wannan ya zama jinasun tammun cikakken jinasi wannan kalmar ginin su ɗaya as-sa'atu as-sa'atu amma anan wa afihi wa afu anhu kalmar asali daga afuwa ne ko al'afiya to amma sai zo wa afihi wa afu anhu to tunda yazo haka sai ka ce jinas kalmar ɗaya ce amma ta fasu biyu da gini daban-daban to sai ka ce wannan kuma jinasul ihtiqaq ko kuma jinas an-naqis jama'a mun gano wannan da kyau ko to in ka zo sai ka bambanta fassarar su wa afihi Allah maɗaukakin sarki ka yafe shi Allah maɗaukakin sarki ka shafe zunuban shi wa afu anhu kuma Allah ka kauda kai akan laifukan shi gaba ɗaya wa akrim nuzulahu Allah ka kyautata masaukin shi wato kabarin shi wa wasi madkhalahu ko mudkhalahu duk zaka iya karanta wa wasi madkhalahu ko mudkhalahu Allah ka yalwata mashigar shi inda zai shiga kabarin shi Allah ka buɗaɗa mishi domin duk yadda aka kai ko da kabarinka ya kai fadin teku in Allah ya so ana saka ka ciki sai Allah ya sa ƙasa ta shaƙe ka duk yadda suka kuntata kabarinka in Allah ya nufa sai ya buɗe da kabarinka to addu'a ake Allah ka yalwata mishi kabarin shi waghsilhu bil ma'i Allah ka wanke shi da ruwa wasalji da ƙananan kankara wal barad da manya-manyan kankara wa nakkihi min al-khataya Allah ka tsaftace shi daga laifukan shi anan al-khataya ba kuskure ba laifi la ya'kuluhu illa al-khati'una can da Allah yake ba masu cin wannan bishiya ta zakumiya sai al-khati'una ba masu kuskure ba masu laifi Allah ka tsaftace shi daga laifukan shi kama na kaita saubal abyada ko min ad-danasi kamar yadda kake tsaftace farin tufa daga dauda a wata riwaya kamar yadda ake tsaftace farin tufa daga dauda in aka zo farar riga ko farin mayafi ko wando ko hula fara ko rawani in aka fara wanke shi duk inda wani digo yake sai an sa bleach an kankare shi yayi fari kar to haka Allah muke son ka wanke shi daga laifuffukan shi ya zama yayi fes wa abdilhu daran khairan min darihi Allah ka sauya mai gidan da yafi nashi wa ahlan khairan min ahlihi Allah madaukakin sarki ka sauya mishi iyalan da suka fi nashi wa zaujan khairan min zaujihi Allah ka sauya mishi mata da tafi ainihin tashi wa adkhilhu aljanna Allah ka shigar da shi aljanna wa a'idhu min azabil qabri Allah ka ketarar da shi daga azabar kabari aw min azabin nari ko kuma daga azabar wuta ɗayan lafazan biyu sai ka zabi ɗaya sai ka faɗa ko ka ce wa a'idhu min azabil qabri ko kuma ka ce wa a'idhu min azabin nari qala shi auf yace hatta tamannaitu an akuna ana zalikal mayyit wallahi sai da ne burin ina ma ni ne wannan mamacin irin wannan romo da annabi ya roki Allah Allah ya ba mamacin nan na yi fatan a ce ni ne to yanzu abin da ya rage ka fahimci bayanin da muke tun daga jiya har zuwa yau to wannan addu'a muke ishara zuwa gare ta da aka ce a kabbara ta uku ta sallar gawa ana yi wa mamaci shi kadai addu'a ita ce wannan addu'a da makamantanta wannan addu'ar addu'a zaka ga shi kadai mamacin ake wa addu'a to ita ce da zaran kayi fatiha ka yi sura ka sake kabbara ka yi salati sai kuma ka ainihin gabatar da addu'a ga shi mamaci ta iya yiwa ka ce to yanzu mamacin nan idan mace ce yaya za a yi malamai suka ce ko mace ce ka yi mata haka don ita sallar gawa asali ba ana yin ta ne da nufin anewa mace ko namiji ba anewa kalmar almayitu ne kalmar almayitu ita ce fassararta da hausa gawa to kalmar gawa ko da hausa tana ɗaukan mace tana ɗaukan namiji to don haka gawa kake wa sallah to kalmar gawa da larabci almayyit kalmar namiji ce don haka kaji lafazin nan yana bayuwa zuwa ga namiji don haka ko da mace ce yadda kaji wannan lafazin haka za ka yi karka canza duk wani bamiri da suka ce ai za a canza ai kaza a ba za a canza wani bamiri ba haka za ka yi domin kalmar almayyitu ake wa ainihin wato abin nan ake wa sallah gawa ake wa sallah in mace ce mace in namiji namiji ya rage inda zaka ce to yanzu nan da aka ce wa zaujan ghairan min khairan min zawjihi to yanzu nan wa zaujan khairan min zawjihi to dama kalmar zauju a larabci tana afkawa kan namiji ita ma tana afkawa kan mace zauju matarka zauju mijinki kai in ka dube ta ka ce ya zauji ita ma an ta dube ka ta ce ya zauji kuma ma da ita qur'ani ya zo walahum fiha azwajun azwajin jam'in me jam'in zauju ne qur'ani bai zo ma da jam'in zaujat ba jama'a mun gane wannan saboda haka yadda ya zo dinnan daga annabi ko namiji ko mace karka kara Allahumma sai in ya zama mamatan nan sun zama biyu ne ko uku kamar yadda aka ce in mamata suna da yawa ya halatta a haɗa su a ainihin fuska ɗaya a yi musu sallah to a nan ne kam akwai sassauci game da ƙari akan wakilin sunan domin anan zaka iya cewa Allahumma ghafir lahum warhamhum wa afihim wa afu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' mudkhalahum wa ghsilhum bil ma'i was salji wal barad wa naqqihim min al khataaya kama yunqqa thawb al abyad min ad danas wa abdilhum daran khairan min darihim وأهلا خيرا من أهليهم وأزواجا خيرا من أزواجهم saboda jam'i ne anan wa adkhilhum aljanna wa a'idhum min azabin nari aw min azabil qabri anan ne kadai aka samu sassauci akan haka ku karanta littafin ahkamul janaiz wa bid'ah eh a'a sai a karanta haka kama gauro kenan bai sai faɗa ne gauro kenan ko tuzuru ko gauro ko tuzuru ko da shi kadai ne zai sai haka inda za ka gane haka duk gaurantaka kan ka tashi sallah kai kadai a daki ya kake cewa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu ihdina siratal mustaqim baka duban gauro ne kai kadai a daki ka ce iyyaka a'budu tun matar bata zo ba kana cewa iyyaka na'budu zaka shafa'i da wutiri wa alaikum assalam eh eh aina eh a'a ai in ga imam muslim yayi haka shine yau mun yi karatun kana zaune kuma a wurin mamakin Allah kai ne dama da nima karatun da muka yi na mustalawal hadisi yau da safe aka ce in ka gama kawo hadisi zaka shiga wani hadisin ya zama bai riga ya ƙare ya cike shafin ba in kai da'ira aka ce sai ka cike ta kai wani zane ko digo ko abin na ai shine wannan din to amma kaga inji wani abin ai ba zai iya ada ba yanzu ko da kwamfuta ta wadata duk abin da ake bukata a yi na daga abin da malaman hadisi suka rubuta na matsalawar hadisi ana littafan hadisi misali a da littattafan hadisi dige-dige da makamantansu da jattawada ake yi da aka zo kasar indiya aka fara buga littafan musulunci sai ya zama ba zai yiwu a iya digo da jattawada da makamantansu ba dole sai aka ce to tunda abin ya zama larura shikenan komai sai a yi da baki to yanzu sai ya zama al'amari ya wadata yanzu akwai machines akwai injina na printing yadda duk ko kore ake so ko me ake so a diga ko ma da harafi na ɗaya a yi shi ja na biyu a yi shi kore na uku a yi shi baki duk kwamfuta ta printing za ta iya wannan yanzu to don haka sai ga wasu littafan yanzu ana yin su kala kala na fatan mun gane na'am duk ɗaya ne sai irin siyakin da ya zo alkhata akhta'ata kayi kuskure akhta'ata kayi laifi kamar kalmar kazibu ne da laraba ke amfani da ita sai ya ce kazabta kayi ƙarya kuma in ya gara ma ya ce kazabta kayi kuskure sai da ma'anar da ta zo to saboda yadda lokaci ya ƙure anan ne ma za a saurara sai gobe za a zo a ci gaba insha Allah ta'ala fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika